العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu akai kuma ya shirya mana ayyanmu shirya ta addinin musulunci ayo muna safiyar asabar 23 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu na shekara 2025 miladiya to alhamdulillah yan uwa ganin yanzu muna ƙarshen wannan wata na sha'aban nan da wasu 'yan kwanuka 'yan ƙaƙale za a shiga cikin watan ramadan mai albarka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya isar da mu ga ramadan kuma ya sanya mu cikin bayan samumanai waɗanda za su jure masu neman lada a cikin wannan wata mai albarka lada game da azuminsa mana da game da azumtar wannan wata da kuma tsayuwar dare yin na filfili allah subhanahu ta'ala ya sanya muna cikin bayinsa da za su dace da falalar da ke cikin wannan wata da ladan da ke ciki kamar yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man samun ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani to za a gafarta ma za a gafarta mishi cikin dukkan abubuwan da ya gabatar na daga zunubinsa haka ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda yayi tsayuwar ramadan mana yayi nafilfili a cikin dare na watan ramadan to Allah subhanahu wataala ya gafarta masa dukkan abin da ya gabatar daga zunubinsa haka kuma wa man kama lailatul qadari imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi haka kuma wanda ya tsayuwar daren lailatul qadari yana mai imani yana mai neman ladan wannan dare da falalarsa da rahamarsa shi ma Allah subhanahu wataala zai gafarta masa dukkan abin da ya gabatar na daga kurakuransa da zunubansa duka waɗannan hadisai ne da imam bukhari da muslim suka rawaito shi a wani hadisin manzo Allah yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'a war ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna mujtanibatil kaba'ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kun ga waɗannan salloli guda biyar tun daga asuba az-zuhr la'asar magriba isha da kuma kun ga sallar juma'a daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a haka wa ramadan ila ramadan da kuma wannan ramadan zuwa wannan ramadan ya ce mukaffiratu lima bainahunna majtunibatul kaba'ir ma'ana sun kasance kankara kafara da abin da yake tsakaninsu matukar bawa ya nisanci kaba'irai ma'ana an ce kaba'irai manya-manyan zunubai waɗanda suke hallakarwa manya-manyan kurakurai da Allah subhanahu ta'ala ce haramun ne a nisance su to saboda haka ƴan uwa musulmi watan ramadan lokaci ne na alheri Allah subhanahu ta'ala ya danka na ga bayansa sai sanya musu lokuta wanda ibada take da tsada a lokacin ko kuma a gurare wasu ibadodi a wasu lokuta waɗanda waɗannan ibadodi suna da matuƙar alheri ga bayi saboda zazzalume musu kankara ga laifuka da kurakurai da suka gabatar sa'annan su samu damar tuba ga Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya limka ma bayi wannan ibada to ramadan yana daga cikin waɗannan lokuta na alheri domin allah subhanahu wataala canza rayuwar bawa wanda ya kasance mai kuskure zuwa ga rayuwa take ta rahama ta ni'ima ta albarka domin bawa ya fa'idantu da waɗannan rayuwa tashi ma'ana mi saɓani ko saɓo da yi wa allah subhanahu wataala Allah subhanahu ta'ala ya yafe masa matukar bawa ya mai da hankali a wannan lokuta sa'annan kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanya dan bawa ya riski irin sakaki da yayi kai sakaki akan abubuwa to yanzu fa ga dama wani second chance da aka baka in kokari kai ratrafe kai ratrafashin abubuwan da suka fice ka to kusa ɗin waɗannan lokuta irin su ramadan da ibadodi da allah yake sa ma'ana wannan kamar bonus ne allah yake ma bawa saboda ƙamnar da yake ma bayansa ka yi kurakurai ba a baka dama ba to yanzu ga wata dama an baka in ƙoƙari ka yi ratarafa shi in ƙoƙari ka nemi ka shiga cikin bayan allah na kwarai ka fita daga cikin bayan allah lalatattu in ƙoƙari ka dawo cikin hayyacinka ka gane cewa hakika ba abin da zai tsiratar da kai illa koma ga ubangiji da'a ga Allah da'a ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam ma'ana ana maka recompense ko kuma sanan canjan barnar da kai to yanzu ka zo ka gyara ta kaga yana daga ciki bayan shi kan shi watan ramadanin wata ne na falala wata ne na rahama sai Allah subhanahu wataala ya sanya mana a cikin watan Ramadan din ma akwai wani dare na musamman ibada a cikinsa ta fi ibadar shekara dubu shine Allah kamar yadda yake fara cewa lailatul qadari khairun min alfi shahr daren lailatul qadari wa ya sanar da kai shi bawa ya kai bawa wa sanar da ke ya ke baiwa Allah subhanahu wataala ce wallahi ibada kai dace a cikinsa kayi ibadar wannan dare sai ka shekara dubu kana ibada a wasu darare kafin ka samu ladan wannan daren guda daya saboda haka kenan tana daidai da falalar ibadar wata dubu kai kaga anan aikin da zaka aikata a cikin wannan dare aiki ne da guda ɗaya dare ɗaya ne amma za ka yi aikin da ya fi na wata dubu duka wannan don mai hankali ya gane ya dawo ya gyara wanda yake a ɗimauce wanda ya gafala wanda ya rabkana a kan duniya to ga dama ka ta gyara ga lokaci Allah subhanahu wataala ya baka ga lokaci Allah subhanahu wataala ya miki kyautarsa zo ka gyara zo ka daidaita al'amuranka saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'umma mai rauni Allah ya mata wannan garaɓasa da wannan dare saboda haka kowa ya shirya kenan mu yi ƙoƙari ashe wannan wata na ramadan mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan wata na ramadan mai tsada wata mai alfarma wata mai falala mu ribaci alhairar da yake cikinsa ya goyon uwa kada mu yi sakaki duk wanda ya yi sakaki a wannan wata to ya nuna hakika taɓaɓɓe ne gafalalle ne matsiyacin lahira ne ya zubullah domin ga wata mai falala zai zo watan da ake bukata ka azumce shi ka yi tsayuwar dare a cikinsa kana mai ban kana cike mai da imani da neman lada a gun ubangiji kaga wannan shine abin da ya kamata bawa yayi matukar kokari matukar kwadayi domin ka samu wannan gafara ta zunubanka ka samu dacewa da yardar ubangiji maɗaukin sarki domin uwa azumi shine babbar hanya wadda take sanya mutum ya samu taƙawa dalilin farlanta mana azumin wata ramadan ma dalilin mu samu wannan taƙawa ne Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadan ko ba da gaskiya da Allah da manzo Allah ce mun farlanta muku azumin watan Ramadan ba ku kadai ba kamar yadda muka farlanta shi da al'ummar da suka gabace ku me yasa ya muka muku haka Allah ce domin ku samu takawa azumi ɗaya daga cikin hanyoyin da take sanya bawa ko baiwa ya samu takawa dukkan wanda ya kasance daga cikin bayi masu takawa to hakika Allah subhanahu yana tare da shi duk wanda ya samu takawa to ya san yana tare da ubangiji domin meye Allah da kashe cewa alam annallaha ma'al muttaqin ka sani ki sani ya kai bawa ya ke bawa Allah kullum yana tare da muttaqina masu takawa shi kuma Allah ya farlanta mana azumin nan domin mu samu takawa babu hanyar da tafi dacewa bawa ya samu takawa ilin azumin Ramadan to ko wanda ya samu takawa to kullum ko Allah na tare da shi wanda Allah yake tare da shi kaga ko abinsa ba zai kwabe ba kullum kana cikin nasara da sa'a wanda kuma ya kasance yana daga cikin muttaƙina masu takawa to ya sani Allah subhanahu wata'ala kuma shine waliyin masu takawa Allah shine majibincinsa wa kana Allah waliyan Allah ya kasance ma'ana majibincin al'amuransa waliyul muttaƙina Allah majibincin al'amuran masu takawa ne har kuma mutumin da ya kasance yana daga cikin masu takawa to ya sani kuma Allah subhanahu wataala yana son shi yana daga cikin bayin da Allah yake so inna Allah yuhibbul muttaqina domin Allah subhanahu wataala yana son bayi masu takawa in ko kana cikin masu takawa to ka sani Allah yana son ka haka kuma duk wanda ya kasance daga cikin masu takawa to ya sani shi kuma sakamakon masu takawa shine gidan aljanna domin Allah yana cewa innal ladzina taqaw rabbahum لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله سبحانه وتعالى يقول kaga duk waɗanda suka ji tsoron Allah suka bi Allah da taƙawa to sakamakonsu gidan aljanna aljannan ma wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kuma Allah ya ce suna madawwama a ciki wannan masabki ne da Allah ya yi wa bayansa na ƙwarai bayi masu taƙawa Allah ka sa muna cikin masu taƙawa saboda haka Allah ce suna madawwama a cikinsa babu wani alheri fiye da wannan Allah ka sa cikin bayin ya sa ka cikin bayin shi ko cikin bayinki waɗanda suke al'abrar haka kuma duk wanda ya kasance daga cikin masu taƙawa to albishir cewa haƙiƙa ya samu tsira daga wuta a gobe kiyama domin Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khataman maqdiya summa nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jithiya Allah subhanahu wataala yake cewa wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin ku zai shiga aljanna face sai ya bi ta gidan wuta ma'ana aljanna tana gaba da gidan wuta sai an bi ta aljanna eh sai an bi ta wuta ake tafiya gidan aljanna saboda haka gadar da take tsallakewa ita ce saradi babu wanda zai je aljanna sai ya bi ta wuta saboda haka saradi ne aka dora wannan gada da zan mutum zai kai wannan gagaci wannan hukumci ne da ubangiji ya riga ya hukunta babu wanda isa ya canza shi amma sai dai albishirinka albishirinki ya kai bawa mumuni ya kai baiwa mumuna mai takawa Allah ce sun mani na jillazina taƙau wa nazaru zalimi na fi hajjisiya Allah ce sai dai al'amarin za mu tsiratar da bayi masu takawa maza da mata ta ɗin gane kana takawa kada ka tada hankalinka Allah ce za mu tsiratar da kai za ka fice za ki fice nunajjin lazinar taƙau Allah ce za mu tseratar da masu taƙawa daga wannan wuta ba su ba faɗawa ba su ba shigarta Allah samu na daga ciki wa nazar zalimi na fiya jisiya amma azzalimai waɗanda suka fi son duniya waɗanda suka bar Allah da manzo wanda duniya ce a gabansu Allah ce za mu bar su a nan tserere ne to a nan za a bar su za su faɗawa za su Allah ka kare mu duka wannan miye dalilin shine takawa to sai Allah ce ya farlanta mana azumin watan Ramadan domin mu samu takawa ɗan uwa wannan ho shine sakamakon takawa amfanin takawa ana samun shi a cikin wannan wata mai albarka wata na falala wata na rahama wanda nan da wasu 'yan kwanuka kaɗan za mu shige shi ashe kuga bai kamata a ce mu yi wasa da wannan wata ba wajibi na a ce dare da rana ta inda ka ji a ce ana tunatar da bayi game da watan ramadan game da wannan bako mai zuwa mu kula da shi bayan haka mu dawo ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana yace kun ga wannan azumi Allah da kanshi yana faɗa a cikin wani hadisi kudusi Allah ce azumi nashi ne wa ana ajzibi ni komi Allah yana sa a ba da lada ga bawa idan ya aikin alheri a sa mala'iku su ruta maka alhasanatu bi asharar amsaliha ila sabai bi mi'ati da'ifin ma'ana kyakkyawan aiki da bawa zai yi ko baiwa zata yi yana farawa ƙaramin lada daga goma har zuwa limki limki limki 700 daidai gwargwadon imanin mutum daidai gwargwadon ikhlasinka kyautatawa yi dan Allah babu ciwa-ciwa ba munamuna ba munafici mana gwargwaron imanin mutum har mutum sai ya kai limki 700 za ka kun aiki ɗaya da bawa ko da baiwa amma kai ka tsaya a lada goma ita kuma ta kai haɗari bakwai ko ya kai haɗari bakwai mana gwargwadon ikhlasin mutum da imaninsa ban gaskiyarka da tsayawa a yi shi da kyau shi na ila saba'in mai ati da ifi to kunga wannan duka baiwa ce kyauta ce ƙamna ce da allah yake ma bayinsa ka yi aikin alheri guda ɗaya maimakon a baka lada ɗaya a'a da farko ma ana tashi da lada goma akan aiki guda kuma wannan ladan na aiki guda zai iya kai hallimki 700 to amma duk da haka sai Allah subhanahu wataala ya keɓance azumi ya keɓance ladan azumi shi baya ciki sai Allah ce wa ana ajizi bihi fa innahu li Allah ce azumi nauni azumi Allah shi da kanshi yake bada lada wa ana ajizi bihi ni nake sakama saboda haka kuma Allah sai faɗa mana cin alwance innama yuwaffa as-sabirina ajrahum bighairi hisabi shi azumi masu haƙuri domin azumi yana karantar da haƙuri jimuriya kayi ni baka ci baka sha ba kuma babu wani ɗan sanda a tare da kai kawai saboda mahalicinka ga ruwan a kusa da kai ga ruwan ga abincin ba za ka ci ba ka je kwadago ka je gona ka je dawo amma sai ka ce azumi nake saboda haka Allah ce yada usharaba yada ud'amahu min ajali wa yada usharaba min ajali wa yada lazzatahu min ajali wa yada zawjatahu min ajali ce bawa yana barin abincinsa saboda ni ba don tsoron wani ba kawai saboda ubangiji tsoron ubangiji yana barin abin shansa saboda ni yana barin abin jin daɗinsa saboda ni yana nisanta iyalansa saboda ni duka waɗannan abubuwa ne a ce wallah azumi nake kuma haka in nan ba zai ci ba kuma ba tare da ɗan sanda ba tare da soja ba ba tare da kowa ba kuma ya je inda yake so in ma tafiyar wannan ya ta kilomita dubu zai zai je ya dawo ba tare da ya karyan ba to saboda haka sai Allah ce a'a ladan wannan ni ne zan bada shi saboda haka shi kuma ladan kwasawa ne matukar mutum yayi da ihlasi Allah ce yuwaffa cikawa ake kwasowa ake kambatawa Allah ake shi ba a lissafawa a shi kun ga ƴan uwa azumin watan Ramadan bai kamata a ce abu ne da ya kamata mu dage mu nemi kabla da ba'adinsa kuma mu shirya masa tun yanzu wani irin tanadi ka shirya saboda wannan wata guda ɗaya da zai zo wuce domin kada kai asara ko da daidai da farce na wannan wata mai albarka yana daga cin ƙarin falala Allah da kanshi yake cewa a hadisin ya ce wala hulufu fan musa'in a ɗaya inda lahimin rihil misk mana bashin baki na mai azumi wanda ƙuda yana bi yana kaza da sauran Allah ya ce ji manzo Allah sallallahu alaihi wa inda Allah min rihil misk ya fi soyuwa a gun Allah fiye da ƙanshin miski ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun hina yufdiru wa farhatun inda liqa'i rabbih duk mai azumi kuma yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko yayin da zai haɗu da ubangiji gobe kiyama matukar kaya dan Allah ki dan Allah to mutum zai tsalle saboda farin ciki haka kuma da farin ciki na nan duniya a lokacin da zai buɗe baki ga addu'a addu'ar mai buɗe baki addu'a ce karɓaɓɓiya lokacin da mutum zai buɗe baki bayan yayin da azumi duka waɗannan yana daga cikin tanadi na ƙamuna da falala da Allah ke ma bawa saboda kun ga 'yan uwa musulmi ya dace kai wajibi na akan kowane musulmi ashe mu shirya ma wannan wata mai na ramadan mu yi tanadi duk abin da muka san zai ka mana cikas ya ɓata mana azumin mu ko kuma abin da zai zo ya shi mana carko-carko a kan hanya tsakaninmu da ubangijinmu da abin da zai sa azuminmu ya ɓaci na ma'ana kusiyan ko ma'anawiyan abin ɓangaren ci ne ko sha ko kusantar iyali ko abin da zai ɓarnatar mana da azuminmu musamman riba yi da mutane yi da mutane riba wa iyazubillah yau wani abu ne wanda ya zama ruwan dare gama duniya a cikin al'ummar musulmi ba karamin masifa ba ce ba ya yi wallazi na amonu ishtanibu minazan inna ba da zane isu wala ta jassasu wala ya ta ba'adukun ba'ada a yi hibbu a hadukun an ya kula lahama a kai mayitan fakar itimu wata ƙullaha allah yana kira ya ku bayan allah ku nisanci zato muna da zato ga ɗan uwanka ai na ga wani kai kai za ne yake ai na ga yanzu ba kai sai wani ƙara busa ake ba ai ka ganta ba ganta hinu sheki take ba ai ka za ka za da sauransu Allah ce ittaqu zan inna ba'da zan ism wala tajassasu kada ku dinga bincike bayanka me ɗan uwanku maimakon ku dinga faɗin alherin wa a'a ai habba kullun sharrin za a faɗa ba a so a faɗi alherin mutum wala ya fi tabba a dukun ba'ada kada shashen su dinga cin naman shashe kuna ziba kuna raɗar ɗan uwanku kada ku dinga annamimanci gulma da tsewumi da gumtsi fetsa ɗabi'u ne marasa kyau kada ku dinga ƙarya ƙaunar zuwar kada ku dinga shaida ta ƙarya kada ku dinga zage-zage duka waɗannan abubuwa ne da suke ɓata azumi ma'ana wuya hisiyan hisiyan wa ma'ana wuya ma'ana abinda zai ɓata maka azumi na zahiri da na baɗi ne duk mu nisance su tun yanzu mutum ya kamata shirya ma kansa ya za a yi ka nisanci duk majalisin da ake gulma ake batsa ake zage-zage ake annamimanci ake shedana ake fasikanci ake kaza ka sani don manzo Allah ce duk mutumin da bai bar waɗannan abubuwa ba to Allah baya buƙatar barin cinsa da shansa a wani hadisi manzo Allah ce rubba sa'imun hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa masu azumi ba su da wani rabo a cikin azumin nasu ba ce kawai yunwa da kishirwa Allah kare mu yunwar banza da kishirwa banza mutum ya tashi saboda mi kaje kana azumi kana batsa kana azumi kana gulma kina azumi kina annami manci kina azumi kina tsegumi da gulma da ƙarya da shaida zur azumi ya tashi a banza manzo Allah ce man lam yada qawlu zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu manzo Allah ce duk mutumin da yana azumi bai bar ƙarya ba bai bar gulma ba bai bar annamimanci ba bai bar shaidar kar zur ba ce falaysa lillahi haja Allah baya da bukatar barin cinsa da shansa Allah kare mu saboda haka yan uwa wata ne da ya kamata masa shiri tanadi tun yanzu kafin isowarsa wani irin mataki ka ɗoka wani irin mataki ka ɗokan ma wannan wata wani irin shiri muka yi masa wata irin shiri kika masa baka sani ba bara ba kai ka sani ke kin sani wasu da yawa kun yi azumin nan da su amma yanzu in ki kwalo kira dubu ba za su karba ba ka tsallake kin tsallake wasu bara ana dab da kamawa suka koma ga ubangijinsu wasu ana gab da sallah suka koma ga ubangiji wasu kuma an yi sallah da su amma bana gashi na banan zai zawo amma babu su kai kana tsammanin ka tsallake ko kin tsallake su suka kai kansu su suka ce a kira su su suka ce suna zuwa kuma sa'an nan da za su tafi sai da aka ce musu sun shirya akwai wanda aka ce ma ka shirya ko kin shirya kowa ba wanda ya shirya haka nan aka tafi saboda haka ka dace ki dace ka tsaya akan aikin alheri a kowane lokaci idan tafiya ta zo jidi kare kasance kana cikin maye shan kwaya shan abubuwan maye kana cikin fasikanci zina kina cikin ƙarya kina cikin gulma kana cikin sata a ce zuwan kiran ubangiji ya zo maka abu ya yi muni tur kana cikin lalaci cikin maye a ce mutuwa ta zo maka kana cikin asha a'a kai da kanka a ce aiwa ne mutuwa ta zo masa yana cikin sujada ya yi rukui a'a ya je ya fito daga zumunci ziyarar danginsa ko kanan babansa ko wan babansa a'a ya gama sadaka ya gama ciyar da masu azumi ya gama taimakawa Allah ya karɓi ransa kai kan kasan labarin nan ya fi daɗin faɗa kuma ya fi soyuwa a gun ubangiji da a ce wane ya mutu ai a cikin maye yake ya gama buguwa ya sha giya ya yi tatil ko ya sha ƙwaya ya yi barisa ko ya je sata ne ya haru katangar mutane aka bige shi a ko ta fito daga gidan boka ne ko daga gidan yancin kare ne a yanzu ne ta fito daga gidan ɗan boka mota ta bige ta a ko yanzu ta fito daga gidan ɗan tsubu lokaci ya yi yaya labarin da wancan da wanne wanne ya fi daɗi a faɗa ma kuma bartana kuma a sakamako wajen ubangiji to ya kamata kowa lokaci ne da ya kamata duk mu zubar da makaman yakin nan mu koma ga ubangiji mu shirya ma watan ramadan yaya zaka haɗa alaƙarka da mahalicinka rabu samawati wal araji yaya zan azumci watan ramadan kamar yadda ubangiji yake so yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya kamata mu ma kanmu hisabi ya kamata mu ma kanmu tanadi ana ya kamata mu tsaya da fata bankanta daidai Allah tara mu cikin lada abin da mu kuskure Allah ya fe mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasubhanaka allahumma bihamdika da shahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh